wato walhai'a wannan ci gaba ne da darussukan mu na farko wanda muka karanta bara a dauron al'amsila misalai يوم أطلقا دقت الساعة دقت الساعة دقة فتحت الباب فتحة أرقى المريض إرساء انطلق الطائر انطلاقا انطلاقا انطلق الطائر انطلاقة كبر المصلي تكبيرة لا تمشي لا تمشي مشية المثال لا تجلس جلسة المتكبر لا تنظر نظرة الحائط waɗannan misalai majmu'a na farko aklatan daqqatan fathatan kowanne ala wazni fa'ala wannan yana nuna yin abu to ɗaya rak haka zaka gina duk wani marra daga sudasi ala wazni fa'ala kana so ka nuna an yi abin sosai rak sosai ka duba fi'ilin idan sulasi ne ka gina shi wannan wajen fa'alatan to zai kasance marra wato yin abu sosai rak kenan idan kuma fi'ilin mazidi ne yana da harufa sama da uku ruba'i ko kuma su ko sudasi to za ka gina marra a a mazdari shi sai ka sa wa mazdarin ta misali afsal maridu marar lafiya marar lafiya ya suma isfa'atan isfa'atan so ɗaya mazdarin ta shine isfa'an sai ka kara ta a mazdarin ya zama to su ɗaya in talaka ta'in intilaqatan intilaqan shine mazdarin in talaka sai ka sa ta sai ya zama so marra ka ce kabbar musalli takbiratan takbiran shi ne mazarin sai ka sa mishi ta ya zama so marra wato yin ta so ɗaya kenan haka na duk wani fi'ili in ya zama to fauka sulasi ne to za ka kawo mazarinsa mazarin sai ka sa mishi ta to sai ya zama so marra yin abu so ɗaya a majmu'a a majmu'a ta uku la tamshi mishiyatal mukal kar ka yi tafiya irin tafiyar mai takama la tajlis jilsatal mutakabbir kar ka zauna zama irin na mai girman kai la tanzur lidratal ha'ir kar ka duba ganin buɗaɗɗe wanda yake cikin buɗe a nan mishiya ala wazni fi'la jilsatan ala wazni fi'la shi haka nizratan kowanne daga cikinsu yana nuna menene yana nuna yana nuna yanayin abu irin yadda kai a duk saboda haka in kana so ka gina hai'a to za ka gina shi da wannan wazani fi'ilatan kana so ka nuna irin yadda abin yayi misali ka ce jalasa zaidun zaidu ya zauna to kana so ka nuna irin zaman da yayi sai ka ce jilfatal mutakabbir zama irin na mai girman kai ko ka ce jilfatal kirbi zama irin na biri zama irin na biri jilta mishiya wanda yana nuna irin irin abin kenan irin abin to yana zuwa ala wajin fi'ila kenan anan idan abin marra ne yana zuwa ala wajin fa'ala in ya zama to fi'ilin su ba shi misali akaltu aklatan to ɗaya kenan دقت الساعة دقة سوليتما إن كشفتات الباب فتحة سوليا بولي وسوليا وانا سلاتي إذا كما ربائي سيكا كاو مصدر والنسي لك كما يتككر أنت مصدر أبايا سيكا كاو تا كزونا ومصدر وكان نتمني أبن سوليني مثالي ذاك في أصفاء إصفاءة إصفاء النسي مصدر أصفاء سبب ربائي على وزن أفعاله sai ka sa ta ka ce isfa'atan idan ka ce in talaka in tilakatan in tilakan shine mazdarin in talaka sai ka sa ta da ka ce kabbara kabbara sai ka ce takbiratan asalin mazdarin takbiran sai ka sa ta domin ya zamo ne ya zama to yin abin so ɗaya shi kuma hai'a yanayin abu yin abu ba a gina shi sai da sulafi ba a samun su a ruba'i shi yasa shi bai kawo musu misalai na ruba'i ba sai dai idan kana so ka yi shi da ruba'i sai dai ka kawo shi da sifa sifar da take nuna shi shi sifar da take nuna shi misali idan ka ce idan ka ce ahsana zaidun kace abin nan idan ka ce in a ruba'i ne ka ce ahsana zaidu zaidu ya kyautata kana so ka faɗi irin kyautata wanda na yi yayi sai ka ce sai ka ce sai ka ce ihsanan munfiq wannan ihsanan munfiq din to shine zai nuna maka irin yanayin kyautata wannan shi ta wannan bangaren za ka yi wa ruba'i hai'a amma ba shi da wazani kamar yadda mazidi yake da wazani a a marra to shi hai'a ba shi da wazani a ruba'i ko a maziri alkawa'id ka'idodi اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة اسم المرأة مصدر يشيما تقسم مساجر عند مكرنتا جنا نون أو كون حدثي معنى أو كون أبو مرة واحدة سوريرك واسم الهيئة كما اسم الهيئة مصدر شيما مصدري يدل على هيئة الفعل yana nuna yanayin aikin shi na wuku'i a lokacin da ya auku domin haka ne idan ka ga marra din abin da ya zo ala wadda fa'ala in an yi ba shi sifa misali kamar faiza nusufa fi suri nafhatun wahidatun wahidatun in ta'akidi ta'akidi ne amma da cewa kai فإذا وإذا نفخ في السور نفخة نفخة وشو كان يا ولا دوزن فعل عدل ذاك جانس وهي ركعتين أما ذاك نفخة واحدة تأكيد لك أقول hanyoyi da yawa da ake aka da ma'anoni wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyinsa kenan so ɗaya ɗin so biyu aka faɗa nafsatun ɗin kaɗai yana nuna busawan so ɗaya ne sannan aka ce wahidatan wahidatan kuma yana wahidatan yana nuna shi ma so ɗaya ne kamar wannan ne a ya zo ismun marra yakun ala wazni fa'ala in kana al-fi'lu thulathiyan ismun marra yana kasancewa da wazni fa'ala in fi'lin sa thulathi ne fa in kana ghayra thulathi in ba thulathi bane kana ala wazni masdar zai kasance a wazni masdarin sa بزيادة شاهد في آخره تاني رجع تارا تاء كرشنسا مصدر كوي والنسي إلى ذاك كاو وان دبا ثلاثي بني سيك كاو تا إذن كاو تا وان تا دين يشيه كنونا ما مرة يم أبو سعيد اسم الهيئة يكون على وزن فعلة إن كان فعل ثلاثي إن فعل ثلاثي في هيئة هنا كسر شيء على وزن فعلة بكسر الفاعل ولا صيغة له من غير الثلاثي باهي ده صيغة الثلاثي باهي ده صيغة الثلاثي كمان ده muka faɗa daga baya باهي ده صيغة غير الثلاثي والرباعي ده خماسي ده شداتي إذا كان المصدر مقسوم بالتاء في الأصل إذا مصدر كما ده kake so fi'ilin masdarin da masdarin fi'ilin da kake so kamar yadda shi marra in da ma san yana da tafa yaya zaka yi zaka abin nan كانت الدلالة على المرة بالوصف لا بصيغة دلالة زينون زينون مرة دلالة زينون مرة في وصف ذاك كوصفة لا بصيغة بعد صيغة بري مثالي أقول نسدة نسدة مصدرية فإذا كان سو إذا كان سو كجارة ذاك شيء nisdatan ko nasdatan la ghayra la ghayru la ghayru ko nasdatan faqat wannan shine zai nuna ma anan wato marra kake nufi wannan sifan da ka kawo haka duk mazdarin da kaga yana da ta alawuzin fa'alatan mazdarin ya kasance to za ka sa ko fakat ko la ghairu ko laisa illa abin da ya kama da wannan wanda yake nuna an yi abu so ɗaya ne wa kazalika sha'anu fi dalalati ala hay'a haka hay'an ma zai kasance idan hay'a ya zo ya kasance a bisa surarsa kamar irin su nishda to a wannan lokaci kawai nishda din zaka kawo zaka ce nishdatan hasanatan harshen nisdatan hasanatan ko nisdatan qabihatan ka kawo wani abun da zai nuna irin wannan abu tunda dama hai an ya zo ala wazn ala wazani mazdarin ya zo ala wazanin wannan wazanin wannan hai adin إذا كان الفعل ثلاثيا إذا فعل يا كسل ثلاثي saboda shi kamar yadda muka karanta. filin da ba sulati ba ne ba a samun hai'a daga shi a samun mushtaq abubuwan da ake ce musu mushtaq nau'i nau'i nau'in sa daban-daban wannan duk mun karanta su daga cikin littafin asfarul wadi da wuce a gurguje mai maimaita su ba ismul fa'il wa siyagul mubalagha ismul fa'il da sigogi na mubalaga haka ce ismul fa'il mun riga ya mun sani a fi'ili a samo suna ala wazni fa'il in sulasi ne to ya nuna wanda ya yi wannan aikin misali daribun daga daraba kharijun daga kharaja in ka ce daribun ne fita khariju daribun ne duka kharijun ne fita alimu masana irin wannan suna isin fa'il aka ce siyagul mubalaga kuma akwai wasu wajen luka wanda idan ka yi amfani da su kana so ka nuna an yi abin sosai an zurfa fahimta misalin wannan al'ilmu nafi'un ilmi nafi'un mai amfani ne nafi'un wannan ismin fa'il ne mujarrabi sai ka ce al'ilmu nafa'un nafa'un ala wazin fa'al ilmi ne yawan amfani ne yawan amfani ne kayi mubalagansa za ka ce aljundiyu fa'ilun soja mai suka ne kamar suka da maki sai ka ci aljinjiyu mit'an mit'an wazanin wazanin wannan mit'al to shi ma yana nuna mubalaga an yi yawan suka ne da maki kenan idan ka ce aljamalu haqid haqid wannan ismin fa'il ne aljamalu haqudu haqid shine ne mugunta misali haka ce haƙudun mai yawan mugunta in ka ce Allahu alimun sai ka ce Allahu alimun alimun alimun mai sani a alimun mai yawan sani ala wazin fa'il sannan al'aqilu hadirun hankali ne mai da hankali ne ma'ana yana mai da hankali akan abu sai ka ce al'aqilu hadirun hadirun ala wazin fa'ilun wannan shi ma mubalaga ne yawan mayar da hankali ne shi ne sa aka samu kira'o'i a abin nan guda biyu wani na amini da jami'in hajirina da ina da jami'in hajirina wanda suka karanta su asin da hajiruna suna nufin masu mayar da hankali haka ce mayar da hankali kai ne kai su gogo gunnan a tafi akwai hatsari a wajen ka kasance idanka ya mayar da hankali jinka ya mayar da hankali tunaninka duk akan abin ne ka ga jiye ta ina zai fito duk kafin wannan shi na cikin shi hajir in ne mayar da hankali sosai ne sai ka ce hajir haka wai na da jami'un hajiruna wai na da jami'un hajiruna ɗaya ne mubalaga ɗaya mara mubalaga waɗannan su ne siyagul mubalaga ismul fa'il da siyagul mubalaga ismul fa'il ismul masubun lima waqa'a minhu al-fi'lu shi ismul fa'il suna ne na abin da a aikin ya auku daga gare shi au kama jiki ko kuma aiki ya tashi da shi aiki ya tashi da shi abin da ya ya kawo wannan idan ka ce lima waka amin fi'ilu aiki ya auku a kansa akwai ismul fa'il din da ba zai shiga wannan wannan tarihin da kai ba akwai irin wannan ismul fa'il din idan ka ce waka alaihi idan ka ce waka min fi'il aiki shi ya auku misali idan ka ce daraba zaidu kiffan sai ka ce wa zaidun zaribun zaidun shi ya aikata wannan duka da ya zama zarib kenan ya zama to zarib zarib amma idan ka ce nama zaidun nama zaidun ba a ce wa zaidun na'imun shi zaidun ba shi ya aikata bacin ba saboda bacin wani abu ne wanda yake zuwa masa yake zuwa masa ko ka ce mata zaidun ka ce wa zaidun mai yitin wannan mai yitin din zaidun ba shi ya aikata mutuwan ba wai abu ne da ya kasance tare da shi to shi ne shi yasa ya kawo su a rikai guda biyu waka amin hulfiyil ya kasance aikin shi ya aikata da kansa ko kuma fama bihi aiki ya shi ya kasance wani ba shi ya aikata ba wanda dai ana kira shi ismul fa'il yusagutu min fa'il min thulathi ala wazni fa'il shi ismul fa'il daga thulathi ana dauko shi da wazani na fa'il wa min ghairi thulathi idan ba daga thulathi bane kuwa على وزن مضارعه ذاك أوكو ده وزن مضارع إنسان بإبدال حرف المضارع بإبدال حرف المضارع آه ميما مضمومة تهنير شنجا حرف المضارع أشنجا تزوى ميم المضارع مثال إذا كشي إذا كشي أظن يقاتل في المضارع نقاتل كان سوء اسم الفاعل ننسى حرف المضارع دين كما يد شيء كو كتي مقاتل idan kuma yuhsinu ne muhsinu idan mukuriji idan yukuriji ne kace mukuriji shi idan kuma ya kasance ba rubai bane fa bayan ka mayar da mimul harfin mudari din mimul sai ka mayar da mimul din zama to yana da damma misalin kace yastakhriju sai kace mustakhriju shi ne istifai yaji tari'u sai ka ce muji tari'u yan tari'u sai ka ce mun tari'u mimun ne damma mudari'in sai ya zama to da canja shi da mimun ne damma yace wa kasri ma qabla al-akhir sai harafi na kafin karshen kai maka kasara saboda idan ka mayar da harafi kafin karshen fata ya zama isun maf'ul kamar yadda zai zo a nan gaba يحول اسم الفاعل أنا تنجا اسم الفاعل عند قصد المبالغة الوقت عند أكيمير مبالغة إلى فعال هو وزن فعال كمن نفع فلا أو مفعال هو وزن مفعال كمن نعفاء نعفاء أو فعول هو وزن فعول كمن حقوق عند فلا أو فعيل هو وزن فعيل كما عليم أو فعيل هو وزن فعيل كما حجر فلا وهذه الصيغ السماعية ولأن الصيغة wayannan siga din sama'i ne wayannan siga sama'i ne amma wasu malaman nawa suna ganin cewa ba sama'i bane kiyasi ne ma'ana duk wani fi'ili su dafi to zaka zaka yi zaka tsago mace da siga mubalaga da ɗaya daga cikin waɗannan sigogi guda guda nawa akwai akwai fa'al akwai mis'al akwai fa'ul akwai fa'il akwai kuma fa'il ولا تبنى إلا من الثلاثي أما باع جنا سيدة الثلاثي وبناؤها وندر بناء بناؤها من غيره كأني ذا كأني كذا أن جنا أن جنا اسم المبالغة دجا في إذن دبا فالثلاثي بل فمثال سنة سوى زيد مئطاء دجا أعطى مئطاء معنى زيد مليون باير ومليون شيطان هذا أعطى دجا ثلاثي بل سيأكل جنا siga mubalaga daga ruba'i kenan haka nan da kake cewa nabir bashir daga anzara da bashara anzara din ruba'i ne bashara ruba'i ne amma siga mubalaga nabir bashir ne yawan gargadi ne yawan bishara siga mubalaga wurin nan siga mubalaga a wasu daga cikin su musamman kaman fa'ul da mif'al da kuma fa'il ba a sa musu alamomi na tare namijinsu da na mace su ji tsaye yake da mutum shi ne wanda ibn malik a ce sai ke cewa wala tali fariqatul faula aslan wala al mif'al aw mif'ila kadhaka mif'al wa ma talihi kal farq min ji fa shuhud fi daga shi wala tali fariqatul faula faul da mubalagha ne namiji da mace duk zai zama su ɗaya ne zaka ce هذه مرأة شكور مثل يوم الدنيا كمان ذاك هذا رجل شكور التالي هكذا ذاك آه هذه مرأة مئطاء مئطير هو مئطاء من يوم كاين كنشي مئطار هو مئطير مئطار على وزن مفعال مئطير على وزن أظن مفعيل دك رجل مئطير مرأة ما مئطير هكذا مئطيرة ما فيكما فعيل فعيل يفعل ما هكذا فعيل كما ينادى الشربي za ka duba yana haɗe da mausufinsa ko baya tare da mausufinsa in yana tare da mausufinsa namiji da mace ɗaya ne in baya tare da mausufinsa daban-daban ne misalin wannan shi ne ibn malik yake cewa wa min sa'ilin ka qatilin in tabi'a mawsufahu ghaliban tatamtani shi fa'il din kala biyu akwai fa'il bi ma'ana fa'il akwai fa'il bi ma'ana maf'ul idan fa'il ya zama ta bi ma'ana maf'ul sannan ya bi mausufinsa to shi kenan namiji da mace duk ɗaya ne amma idan fa'il ya zama ta ma'ana fa'il namiji da mace za su bambanta misali za ka ce haza rajulun alim za ka ce hazihi mar'atun alimatu alimatu za ka bambanta saboda ne saboda alim fa'il din anan ya zo bi ma'ana fa'il ne amma idan ka ce haza rajulun kafilun هذه مرأة كفيل فيما إن كتي كفيلة لا قادر في أما إذا كتي هذا كفيل هذا في هذه كفيلة ذاك بمن كنيسة مثال كان فرقوا لن كاف لموصوفه سوى كي هذا رجل كفيل هذه مرأة كفيل ko ra'aitu rajulan katilan ra'aitu mar'atan katilan ka faɗi mawsuf shine rajulan mar'atan din sai ka daidaita su iri ɗaya ne amma da kace haza katilun ai haza maqtulu baka faɗi mawsufin ba ka ce hazihi katilatun saboda baka faɗi mawsufin ba ai hazihi maqtulatu to kaman wannan ne to shine hukuncin siyabul mubalaga siyabul mubalaga yace amalu ismil fa'il kamar yadda muka karanta aikin masdari ismil fa'il shi ma yana yin aiki da shi ne sa ismil fa'il da muka karanta zai yi aiki irin da shi ne sa al'amtila misalai ana sha ana ana shakiru ni'mataka ana shakiru ni'mataka lasta jiljahi bi fadlakum zaka ce ma hamidun ما حامد السوق إلا من ربها ذاك أمنجز أنتم وعدكم أخوك مؤتي مؤتي الناس مؤتي الناس حقوقهم ذاك أرى أنرى رجلا قائدا بعيرا قول أن مثالي إذا كنت أنا الشاكر الشاكر لاسم الفاعل in ka ce ni'imataka ya yi aiki na fi'ilinsa a jikin shakir din akwai dalilin mustattir jawazin huwa sannan kuma ni'imata shine maf'ulun bihi kamar yadda muka karanta irin sa mazari zaka ce lasu bil jahili al jahil anan ismul fa'il ne a cikin sa akwai dalilin mustattir huwa sannan kuma fadlakum fadla maf'ulun bihi ne na wannan jahil idan ka ce ma hamidun hamidun din isim fa'il ne a cikin sa akwai fa'il akwai fa'ilin sa dalilin mustatir asuqa asuqa ya zaman to ko kuma ma hamidun suqa illa man rabiha man din shi ne fa'il din hamidun ya kawo shi anan gaba asuqa maf'ulun bihi ma hamidun suqa illa man rabiha man din fa'il ne mu'akhkhar na hamid asuqa maf'ulun bihi kaga isim fa'il hamid yayi aiki ilin na fi'ilinsa amunjizun antum wa'adakum kace amunjizun antum antum din shine fa'ilin munjizun din sannan kuma wa'ada kun maf'ulun bihi shi munjiz din shi ismu fa'il ne yayi aiki irin na yayi aiki irin na fi'ilinsa haka ne idan kace idan kace akuka akuka mu'til nasi huquqahum akuka mu'til nasi huquqahum da ke a faɗin fi'ilin mu'ti din yana da maf'ulin guda biyu ne to fa'ilin shi damiru mustafir ne sai yayi idafa zuwa maf'ulin sa na farko sai yayi wa maf'ulin sa na biyu din na kaba mu'til nasi mu'uti a mu'uti in akwai fa'i dalil mustatir fa'i wanda zai koma kan aku kadai sannan annasi shine maf'ul awwal sai ismul fa'il ne idafa zuwa maf'ul awwal huquqahum huquqa shine maf'ul na biyu sai yayi nasaban sa nara rajulan qa'idan ba'iran mun ga wani mutum yana jan bakumi qa'idan din a cikin sa akwai dalilin mustatir huwa yana komawa kan rajulan din sannan ba'iran din maf'ulun bihi ne na qa'idan din to kaga kenan ismul fa'il yayi aiki irin na fi'ilin sa al-qawaid ya'malu ismul fa'il amala fi'ilihi yace ismul fa'il yana aikin fi'ilin sa fa in kana laziman raf'a al-fa'ila idan lazimi ne fi'ilin nashi shi ma sai ya zamo lazimi yayi wa fa'ili rufuwa kawai sai ya tsaya a haka wa in kana muta'addiyan idan kuma muta'addi ne yana da maf'ul رفع الفائل ونصب المفعول به سي وفائل رفع هو مفعول به نصب يد فعل شيء لا يعمل اسم الفائل إلا في حالتين اسم الفائل بايا أي في نفعل في حالي حالي غدابي نفرق الأولى نفرق أن يكون محلى بالألف واللام يكسن شأن كامش ألف دلام كما مثالين مجموعة نفرق أنا الشاكر لست بالجاحد نبي الثانية نبي أن يدل على الحال أو الاستقبال يكسن شيئنا بعد معنى ينزوك أنجما yana ba da ma'ana na filin mudari ma'ana idan ya zo ya kasance yana ba da ma'ana na filin madi ne to ba zai aiki filinsa ba wa ya tamidu sannan kuma bayan ya zamo yana ba da ma'anan filin mudari shi ne hal a wani mustaqbal a jingina shi a jingina shi jikin nafi harfin nafi a jingina shi jikin harfin nafi a istifam ko harfin istifam aw mubtada ko a jingina shi a jikin mubtada aw mawsufin ko ya kasance yana da sifa to da waɗannan abubuwa to zai zo yayi aiki shi idan abin da yake nufi da wannan idan ka ga ismul fa'il yana yin aiki za ka samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ko ka gan shi da al in baka ganki da alba to zaka ga an jinjina mishi abin nan zaka ga ya zo da ma'ana na hal da mutari abin da yake nufi al-muhalla bi al idan da al din mutlakan zai yi ya zo da ma'ana na mutari ko ya zo da ma'ana na madi amma idan babu al to dole ne ya kasance ya zo da ma'ana na fili mutari yanzu kake nufi ko an jima kake nufi au kuma a jingina shi da nafiyu harfin nafi kamar da yace ma hamidun ko harfin istifham kamar yace amunjizun amunjizun ko mubtada kamar da yace akuka ko kuma mausufi da ya fada kamar nara rajulan rajulan da shi mausufi qa'idan da kaga qa'idan shi ismul fa'il yana da mausufi kenan تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه siga na mubalaga da ke su ma asalinsu an ɗauko su ne daga ismul fa'il ɗin to su ma suna yin aiki irin na ismul fa'il idan suka cike sharuɗan aikin ismul fa'il ɗin suka cike sharuɗan aikin ismul fa'il ɗin abin da ake nufi da ismul fa'il ne ba da ma'ana na madi ko mudari misali misali idan misali idan kace ana daribun zaidan daribun din ismul fa'il ne ni ne dukan zaidu ne to yaushe kada ke zai yi ya kasance jiya ne kada ke ji kake gaya mana yanzu in jiya ne ko ɗazu ne daribun din ismul fa'il yana ba da ma'ana na madi ne kamar ka ce ana daribun zaidan amsi ne kamar ka gari haka ne zai yi sai ka ce ana daribun zaidan ina ni ne dukan zaidu ne kana nufin yanzu ne kamar ta ce ana daribun zai da mil'ana ne zai yi a gaba za ka da shi sai ka ce ana daribun zai da to zai kasance takadirinsa ana daribun ana daribun zai da gadan gadan misali to kaga kenan daribin ismul fa'il in ka kawo to zai yi ya zo ya ba da ma'ana na madi zai yi ya ba da ma'ana na hal yanzu ko mu ko mustaqbal anan gaba ne to idan ismul fa'il din ya zo da al kawai zai yi aiki ba ruwanka da ya zo da ma'ana na madi ya zo da hal mustaqbal ba ruwanka da shi kawai zai yi aiki na fi'ilinsa amma idan ka ga ismul fa'il ya zo ba al tare da shi to ba zai yi aiki ba sai ma'anansa ya zamanto yanzu kake nufi ko an jima ma'ana ma'ana na fi'il mudari sannan ka jingina masa ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa ka haɗa shi da harfin nafi ko harfin istifham ko ka kawo mutada ka kawo mutada sannan kuma ko ka kawo ka kawo masa mausufi ka kawo masa mubtada ko ka kawo masa mausufi to shi ma sira mubalaga to yana aiki ism fa'il din da sharuɗan ism fa'il din da muka karanta ism al-maf'ul ism al-maf'ul wa ma'wa wa amaluhu ism al-maf'ul da kuma aikin sa ism al-maf'ul da aikin sa al-amthila misalai sumi al-hadithu al-hadithu مسموع نقيل الخبر الخبر منقول الخبر منقول انقذ الغريق الغريق منقذ منح المجد جائزة المجد ممنوح جاء ممنوح جائزة أعطي أعطي الفقير ثوبا الفقير مؤطا مؤطا ثوبا اتخذ الكتاب سميرا الكتاب متخذ سميرا متخذ متخذ سميرا انطلق يوم الجمعة أمنطلق يوم الجمعة أتب أتب على على الصديق الصديق معتوب عليه اغتفل اغتفال عظيم ما مغتفل اغتفال عظيم waɗannan misalai wadihai ne a fassara kace suni alhadisu nuqil alkhabar unkid alghariq dukka gina fi'ilin ne a majhuli suni an ji nuqila an karɓo sannan kuma unkiza an ceta ko an kubuto kaga fili ne bumulun da majhul to abin da yake nufi da wannan fili in kaga ismul fa'il an dauko su ne daga fili mabnun lil majhul kamar da muka karanta a sarfu wadi al hadithu masmu'un wannan masmu'un ismul fa'il ne al khabar manqul manqul ismul maf'ul ne sannan al ghariq munqad munqad ismul maf'ul ne in ismul maf'ul fi'ilinsa sulasi ne yana zuwa ala wazin maf'ul in fi'ilinsa kuma ba sulasi bane yana zuwa a siga na ismul fa'il dinsa sai dai harafinsa na kafin karshe za ka yi wa fata misalin kace munkidun ismul fa'il ne in kace munkadun kuma ismul maf'ul ne to idan ka zo kace munihal manahal mujiddu ja'izatan ko kace muniha almujiddu ja'izatan kace almujiddu mamnuhun ja'izatan mamnuhun ja'izatan anan mamnuhun din a mamnuhun din akwai na'ibul fa'il a jikinsa sai kace kai nasaban maf'ulun din sa na biyu kace ja'izatan kamar yadda anan kace muniha aljiddu ja'izatan an asalin manahadin yana da maf'ulai guda biyu da kace muniha sai ka mayar da ɗaya maf'ulin ya zamanto na'ibul fa'il sai ka bar ɗayan kace ja'izatan ka bai na kaba to lokacin da ka mayar da muniha din ismul maf'ul ma haka kai kace al mujiddu mamnuhun mamnuhun a jikin mamnuhu din akwai na'ibul fa'il na ba za ka ce akwai fa'il ba saboda fi'ilin ismul ismul fa'il din an dauko shi daga fi'ili majhuli ne dake ismul fa'il an dauko shi daga fi'ili ma'lumi zaka ce damirin da yake jikin sa fa'ili ne amma ismul maf'ul an dauko shi daga fi'ili majhuli sai damirin da yake jiki sai ka ce na'ibul fa'il ne sannan mamnuhun a cikin su akwai na'ibul fa'il ja'izatul maf'ul na biyu din ya kai masa nasaba haka in kace al-faqiru mu'fan sauban shi na irin wannan ne haka in kace alkitabu muttaqazan samiran shi ma irin wannan ne ma'ana littafi an mayar da shi abin hira wanda za a abokin hira wanda za a zauna a yi hira tare da shi saboda mutaqaddin mabni an dauko shi daga uttukhiza uttukhiza ne mabni lil majhul muttafadun ismul maf'ul dinsa a jikinsa akwai na'ibul fa'il dake yana da maf'ul guda biyu samiran din maf'ul na biyu din ne sai aka bar shi shi kuma maf'ul na farko aka mai da shi na'ibul fa'il misali واتخذ الله إبراهيم خليلا إن كنت اتخذ الله في الدفائل سكنه إبراهيم مفعول نجيم نفرقو كي خليلا مفعول نجيم ولوكتين دا كي جينا في إلم مظلوم المسكوفة ذاك اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ إبراهيم خليلا مفعول نفرقو هيك ما يدش نايد الفان ولوكتين دا كما يدشي في المسائل ذاك إبراهيم متخذ خليلا ga cikin mutafadun din akwai damirin mutakir wanda shi wannan damirin na'ibul fa'il ne sannan khalilan din mas'ulin sa da idan ka ce in talaka in talaka yawmul juma'a in talaka yawmul juma'a in talaka yawmul juma'a amun taliqun amun taliqun yawmul juma'a idan kace in talaka yau juma'a yau mu din fa'ili ne na in talaka haka ne idan kace amun talaka yau mu juma'a yau mu juma'a nan amun talaka yau mu juma'a idan kace un tulika yau mu juma'a yau mu juma'a din na'ibul abin un tulika ya zama na'ibul fa'il in kace amun talaka yau mu juma'a yau mu juma'a din anan ma na'ibul fa'il ne amma na ismul maf'ul a can na'ibul fa'il na ismul abin nan fi'ili عن النائب الفاعل من اسم المفعول إن كتش عثب على الصديق إن كتش الصديق معتوب عليه معتوب عليه أنا معتوب عليه دن أكوي معتوب دن أتبع دن ياي أيك إلى الناس على الصديق أنا كتش متعلق نبي أتبع حك عليه دن شين النائب الفاعل جار ومجرور نائب الفاعل معتوب عليه إذا كتش اغتفل اغتفال عظيم suka ce ma muhtafalun ihtifalun azim ana ihtifalun din naibul fa'il ne na fi'ili mabni bil majhul anan ma muhtafalun ihtifalun azim ihtifalun din naibul fa'il ne na ismul maf'ul daga bisani ismul maf'ul an mishi aiki irin aikin da fi'ilin sa yake yi fi'ilin sa menene fi'ilin sa fi'ili ne mabni bil majhul fi'ilin sa yana da naibul fa'il to shi ma yana da naibul fa'il wannan shi ne darasi bambancinsa da ismul fa'il shi ismul fa'il an ɗauko shi ne daga fi'ili ma'lum sai ya kasance shi fa'ili ne da shi kamar yadda fi'ilin sa ma fa'ili ne da shi shi kuma wannan ismul maf'ul an ɗauko shi daga fi'ili majhuli ne fi'ilin sa na'ibul fa'il ne da shi to shi ma yana da na'ibul fa'il ne الصفة المشبهة باسم الفاعل وكتي الصفة المشبهة باسم الفاعل ديك انا فدا صفر ده تاي كما ده اسم الفاعل القواعد اسم المفعول اسم منصوب من مصدر الفعل مبني للمجهول يتي اسم المفعول an ɗauko shi ne daga masdarin fi'ili wanda aka gina shi majhuli masdarin fi'ilin da aka gina shi majhuli za ka iya cewa kuma an ɗauko shi daga fi'ili majhuli duk ɗaya saboda shi a masdari ɗin ba a bambance ma'alumi da majhuli a masdari duk ɗaya fi'ili majhuli da ma'alumi a masdari a haɗe su a gane saboda haka da cewa yayi masubun min masdar منصوب من الفعل المبني للمشهور يا شتا saboda da yake masubun min masdar fi'il al-mabni al-majhul tamkai ya nuna cewa masdari din ana samun bambanci tsakanin fi'ili ma'lumi masdarin sa daban fi'ili majhul masdarin sa daban da haka duk a masdari dukkan dare yace lidalalati ala ma waqa alayhi fi domin ya nuna wanda ko abin da fi'ilin ya auku a kansa idan ka ce masmu'un an ji kace madrubun an daka zaidun madrubun zaidun an dake shi wanda aka nisa duka kenan zaidun madrubun kenan dukan ya auku a kansa ismin ismin maf'ul ne يساغتم الم... يسا... يساغتم المفعول من الثلاثي على وزن المفعول في اسم المفعول انا دوكوش دغ الثلاثي على وزن المفعول ليه دغ الثلاثي انا دوكوش على وزن المفعول ان جه فعل ثلاثي اسم المفعول ليس على وزن المفعول ومن غير الثلاثي ان بعد الثلاثي بني على وزن اسم فاعله ادي وزن اسم فاعل انسان ما فتح ما قبل الآخر أما ذاك وحرف يزو كافين كرشي فتح مثال إذا كتير مهسن اسم الفاعل إن كتير مهسن اسم المفعول me kasara din shi ne ismul fa'il me fata shi ne ismul maf'ul muqatilun ismul fa'il muqatalun ismul maf'ul to haka yake tafiya in fata ta minhu ma kana kasar ba sai da malamin صار اسم مفعول لا يساوي اسم المفعول من اللازم إلا مع إلا مع الظرف في اسم المفعول بقى دوكوشي أتي لازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور سيدي إن كان هذا بظرف هو جار ومجرور دليل وانا هو فيه إلي لازم بايا سام كعادية بايا سام مفعول به سيتهنر هو الفرمر ظرف هو جار ومجرور to tunda ko haka ne idan ka ce za idan idan ike idan da kake wa da mai ko silent ko kusa ka idan ka ce fi'ili lazimi din baya samun baya samun maf'ulin bi sai da zarfa ko harfin jarri in kana so ka gina ismin maf'ul daga fi'ili lazimi to ka shirya masa zarfa kuma ka aje ko jaro misalin wannan idan na ce faraja ya kuruju faraja fi'ili ne lazimi ismin fa'il zan ce kharijin ba matsala zan fita amma ba zai yi in ce zaidun mukurajin ba bai ta da ba sai dai ce zaidun mukurajun minti sai ce zaidun mukurajun mukurajun min dari in kawo in kawo harfin jarri a wajen zan ce zaidun jalisul jalasa din fi'ili ne lazimi ne ism misali da sa amma ism mafhul ba zai yi in ce zaidun majlusul ba zai yi ba shi ai jalasa din sulasi ne bari in kawo masa ismul maf'ul daga sulasi ala wajhil maf'ul sai dai in ce zaidul majlusul indahu ko zaidul majlusul ma'ahu wannan shine sai ba ta wannan hanya bane ba zai yi ka gina wa fi'ili lazimi ismul maf'ul ba saboda shi ismul maf'ul yana nuna samun maf'ul aikata maf'uli akan akan shi ismi ne kaga shi kuma wannan filin asali ma bai da mafuli in kaga ya samu mafuli sai ta hanyar jaru wa majrur ko ta hanyar zarfu saboda haka in kana so ka gina masa ismul maful ka nemo zarfu din ka nemo jaru wa majrur kai wannan shine abin da yake nufi يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني المشهور يكي في اسم المفعول زي ايكي ايرن ايكي في الانسان تفصيل وانت هيك مدلول المجهول بالشروط التي تقدمت في عمل اسم الفاعل ده شروط ان شند متكرم تا نأيك اسم الفاعل لو ان شن شروط باب باب بنبنشي اذا كتبت شروط ان ايك اسم الفاعل الى النفي انت اسم المفعول ده ان شن شروط شيء ما زي زوني ايك الى النفي انت وتفعيل اسم مدلول المجهول الصفة المشبهة باسم الفاعل sifa wacce aka kamanta ta da ismul fa'il ma'anar wannan kuwa shine mukan iya samun wasu sunaye suna da ma'ana na ismul fa'il amma ba a wazanin su ba ko kuma bi ibaratil ukra akan iya samun fi'ilai lazimai to fi'ilai lazimai su zo da wasu sunaye waɗanda suke da ma'ana na ismul fa'il to in kaga irin wannan karkace mishi ismul fa'il sai ka ce asifatul mushabbahatu bisil fa'il ko asifatul mushbihatu bisil fa'il al'amsila al'amilu zajr al'a الفائز فرح مجموعة نجوية الغزال أحوى الحسان أزهر مجموعة نأخوية الحيوان عطشان الزرع ريان مجموعة نفلوية التاجر شريف الفتى الفتى شهم الجندي شجاع اللص ذبان القائد بطل الحديد صلب waɗannan su ne sigogin da ake samu sifa almushbihatu bismi fa'il waɗannan sigogi din na farko ala wazn fa'il za ka iya samu abu ma'anansa na ismul fa'il amma ala wazn fa'il to ba ismul fa'il bane sifa ce mushbiha bismi fa'il misali za ka ce zaidun farihun zaidun ne farin ciki ne daga fassarar da kai masa irin na ismul fa'il zaidun farihun mai farin ciki ne wannan kenan majmu'a na biyu na farko kenan alawazin fa'il sannan za ka iya samun alawazin af'al abu ya zo alawazin af'al ya zo da ma'anin ismin fa'il kamar da kace al-ghazalu ahwa aka ce ahwar shi ne mai farin ido ahwa muzakkari ne na haura a mufradin hur kace hurul maqsurat hur jam'i ne na haura haura din kuma mu'annasi ne na ahwa ahawar namijinta idanunsa farinsa farikan bakinsa baki wuluk shi ne ahawar kenan alghazal ahawar alhisan ashab ashab shi ko ma'ana dokin da yake da wannan lokaci to anan ahawar da ashab dukkan su sifa ce mushbiha bi sinfai haka nan atishan ne jin kishuwa rayyan ko shakke kaga da zaidun atishan ya zo da ma'anar ismin fa'il ko rayyan to da ke ba wajen ismul fa'il bane sifa ce mushi bi hadisul fa'il sannan haka nan yana zuwa ala wazni fa'il kaman shari ala wazni fa'al kaman shaham ala wazni fa'al kaman shuja ala wazni fa'al kaman jaban ala wazni fa'al ala kaman batal ala wazni fu'al kaman sul duk wadannan in ka gansu karkace musu ismul fa'il masdari sulasin lazim suna ne wanda aka ɗauko shi daga masdarin sulasi wanda yake lazimi mana sulasi wanda ba shi da mas'ulun bihi lidalalati ala man qama bihi al-fi'lu ala wajhi thubuti saboda nuna wanda aikin ya kasance ya kasance da shi ala wajhi thubuti ta hanyar thubut wannan shine bambanta su da ismul fa'il shi ismul fa'il din ala wajhi thubuti a gane idan ka ce zaidun daribun duka din ba wani abu ne wanda koyaushe zaidun yake cikin sa ba wani lokaci ne yake yin sa haka da ka ce zaidun qari'un ismul fa'il karatun nan zaidu ba koyaushe ne yake yin sa ba haka in ka ce zaidun sharibun haka duk ismul ismul fa'il amma duk inda ka ga ismul mas'ul ala wajhi subuti ne koyaushe abin haka wannan shine ya bambanta ismin fa'il da ismin maf'ul shi ne ibnu mali alamiya yake cewa to hikimar wannan yasa duk wani ismin ko duk asifat da musu bi hafi ismin fa'il ba mun ci ala waje subuti bane mu dau misali guda ɗaya a cikin mana anan idan ka ce al'amilu dajj al'amilu dajj bai aiki bai aiki dajj haka ce dajj bai wanda yake cikin razana ko cikin yake cikin wani yanayi haka wanda ba ya jin daɗi ba za ka ga inda mutum ya aiki ne sai shi na cikin wannan sai shi na cikin wannan hali haka nan misali kace zaidun wajuhu zaidin wajuhu zaidin hasan hasan din sirra ce mushbiha bismi fa'il to fuskan zaidun sau ne da shi to in haka Allah ya halice shi dama haka Allah yake halice shi haka inda zaka ce wajuhu amrin kace qadim qadim nan sifa ce mushbiha bismil fa'il ko yace halitta ne haka yake haka idan kace zaidun aswad zaidun baki ne aswad din nan sifa ce mushbiha bismil fa'il ko yace haka yake tunda haka Allah ya halice shi to haka zaka dauka to idan kana ka ka dauko ma'anan hudusi ka saka cikin sifa mushbiha bismil fa'il to a wannan lokaci ne ka canza wazanin misali zaidun farihun ka nuna cewa shi kullum a cikin farin ciki in kana so ka nuna ba kullum bane sai ka ce zaidun farihun ka fahimta zaidun farihun ko larabci fa mun karanta fa sai mun karanta larabci in ba karanta larabci ba qur'ani ba magana fahimtar sa hadisi ba magana fahimtar sa sai ka ce zaidun farihun dalili wannan farihun din baya daga cikin auzanin ismul fa'il farihun tunda baya daga cikin auzan ismul fa'il fa'il وكيلون طريق من صفة مشبهة باسم الفاعل على وجه السجود وإذا كان so ka nuna zaidun nan ba ko yaushe ne yake cikin farin ciki ba yanzu ne wani abun farin ciki ya same shi ne farin ciki sai ka ce zaidun farihun sai ka dawo da shi wazani isin fari wannan nukta ce muhimma sosai ibn malik ne a lami al-af'al ya ka wannan batu duk da na manta baiti القواعد قائدوني الصفة المشبهة باسم الفاعل اسم مسوغ من مصدر اللازم من مصدر الثلاثي اللازم للدلالة على من قام به الفعل على وجه الثبوت كما إن مكي بيان أتي تأتي الصفة المشبهة من باب فرح على ثلاثة أوزان إذا صفة مشبهة مثل الفاعل يزو على وزن أبادي نفرها نه daga cikin abuwabu sita da muka karanta a farko tun ababi na fariha ne ya zo wato fa'ila ya fa'alu yana zuwa da wazani guda uku na farko fa'il shi ma dalla ala huzunin alfarani in abin yana nuna bakin ciki ne bakin ciki ne ko farin ciki shi ba yake al'amilu dajir dajir din bakin ciki dajir ko abin da ya nuna farin ciki alfa'iz fare yana zuwa da wannan wazani والمؤنث منه على مؤنث كما ينزل على وزن فاعلة هذا كمثال زجرة هذه مرأة زجرة زجرة ذاك هذا رجل ذاك هذه مرأة فرحة هيك فاكهة إذا مؤنث wannan wazani na farko kenan in ala in min babi fariha ne na biyu af'al shi ma dalla ala aibi in abin yana nuna aibi ne au hiliya ko yana nuna yana nuna ado ne au launi ko abin yana nuna launi zai zo ala wazni af'al kenan misali da yake al-ghazal ahwar ahwar wannan yana nuna launi ahwar din yana nuna launi saboda fari da baki yake magana akai sannan kuma da yake al-ihsanu ashab shi ma yana nuna launi wataƙila wannan ɗin nuska ce wanda aka samu matsala mai yiwuwa alghazalu a'awar ne saboda ya zo daidai da abin da ya faɗa magani da yake ala ma dalla ala aibi aibi a'awar ne shi abin da yake nuna aibi ne a'awar ne ido ɗaya ke a'awar alghazalu a'awar kaga zai fi fito ma fiye da a'awar fiye da a'awar din amma alhisan ashab wannan yana nuna launi ne yana nuna launi haka da abin da ya nuna ado shi ma wal mu'annas minhu ala fa'ala mu'annasin sa zai kasance ala fa'ala misali ahwar zaka ce haura shi ne mu'annasin sa ashab kuma zaka ce shahaba shahaba sama shi kenan mu'annasin sa kenan sannan fa'alan sai wazani na uku fa'alan shi ma dalla ala khuluwin aw imtila da abin da ya nuna rashin abu ko cikansa rashin misali kamar wannan kwano ne yanci ba komai shi ne kudu kenan ko ciki yanci ba komai ne kenan yunwa kenan ko ciki ba to idan kuma ka ce kwano aka cike shi da abu kaga a cike shi kamar koshi na ruwa kaga cike a cike shi ko koshi na abinci cike aka cike shi to da abin da yake nuna kudu rashin abu ko cika to wannan sifa mushbihan sa a wannan babi har yanzu muke magana babin fariha yana zuwa alawar fa'alan ne misali alhayawanu afshan yana jin kishirwa kaga wannan kuluwu ne cikin ba komai kenan shine kishirwan aiki sannan idan ka ce
azzar'u rayyan rayyan a koshe yake da ruwa kaga cikin a cike kenan to duk abin da ya nuna rashi rashi ko kuma cika to wannan yana zuwa ala wajhi fa'ala kenan تأتي صفة مشبهة من باب كرما على أوزان شتى إذا صفة مشبهة a babin karuma yake yana zuwa da wajen muka da yawa daga ciki ashharu ha yawanci mafi shaharan su fa'ilun wa fa'alun wa fu'alun wa fa'alun wa wa fa'alun da kuma wa wa fa'alun da kuma fu'ulun waɗannan fa'il din shine sharif kamar sharif haka nan kace karim haka karim ba ismin fa'il bane karim sharif ire-iren su wannan shine fa'il sannan shaham shine fa'al shuja shine fa'al jabban shine fa'al sannan batar shine fa'al sulb shine su'ul kenan waɗannan wazannukan yawanci yake zuwa kullu ma ja'a min sulasi bi ma'ana fa'il wa lam yakun ala waznihi فهو صفة المشبهة شيء مجانا ده نجاة مكود أبو يكي جاء بن ده كذا ثلاثين جازو ده وزن الفائل أكا إذا اسم الفائل إنسا بجيزو وزن الفائل با ولم يكن على وزن على وزنه بيكسن في وزن انت بيداشي يزوبني فهو صفة المشبهة صفة المشبهة مثال مني لأن في مكا زيد جازل زيد جازل وأن وأن يا زمنتو wato abin nan sifa ce musbiya na canja shi zuwa ismin mafula asalin sa jazlan ne jazlan a cike yake da farin ciki kaga abu yana nuna shi a cike yake da farin ciki alawazi fa'ala ne sai na ce jazirin da ke wannan farin cikin nashi zuwa yayi ba yana zuci bane wannan za mu tsaya nan na ganin wata shi a tsaye da salamu alaikum
na uku daga cikin al-mushabba bismil fa'il aiki bismil fa'il kuma fil fa'il kuma asir yusbiha tadbihatu shi ma yana aiki irin da fi'ili ila launuhu مسجدا فصيحا صاحا أو قدس وقطعها القوي فاتوا بصير البحر من جسلا من مثال إذا جمع في مشبهة نعم كيف لا أنا فيما بأسم لا أنا فيما بأسم الفاعل بني صفة مشبهة بطيء بعيد ضخم ولن دكا بسوسي لمشبهة باسم الفائل باسم الفائل بني قوة نيدك الشيخ وهنا من مثالين مثالي نتركه اشتريت الجواد الأشحب اشتريت الجواد الأشحب ناسي دوسي جواد دوسي لأكي سكوة بشيء أكي شيء جواد al'ashab mai launi mai launi launi shuhuba mun karanta a baya shuhuba launi ne fari fari baki baki da kace istaraitul jawadan ashaba sai kace launuhu to launu anan marfu ne abin da ya miki nufa shine sifa mushabbaha al-ashaba al-ashab shine ya miki nufa kenan yayi aiki na su idin kenan haka nan idan kace زرت المسجد الفصيح الساحة كتي نازير في مسلاتي نا نازير في مسلاتي الفصيحة ميفادي سيكي إضافة سيكي إضافة تكتي الفصيحة الساحة وإن ساحة بلبلا سا بلبلا سا yake da yana da fadi balballar sai kasance yana da fadi sannan ka ce auqatul misbah alqawiyya alqawi din ismu sifa ce mushabbaha na kunna fitila alqawiyya wanda yake da karfi sai ka ce alqawiyyan nuri alqawiyyan nuri sai kai idafan kawun din zuwa annuri sannan misali na kudu as-sulasa al-qawaidi sifatu al-mushaffa amalat yakin baha ta aikin in wanda adiya yake da mas'uli guda da yake da guda tana aiki isin fa'il ya zuwa guda تأتي أتي صفة المشبهة على ثلاثة صفة مشبهة أدلة كمسا كمسا أي أنا زوء عليا بدا أكو أنا زوء عليا بدا أكو نفرق أن يكون مرفوع قائلي لي نوى النمسفة لك نبيو أن يكون مطلوب يكتب كما دا مفعول به كانت جيدا الإنسان ذو البيان معرف يقينا واحد أو التمييز ko kuma a lattizi wannan na saba ɗin ko ya kasance a lattizi idan kuma sifa mush idan sifa shab ta kasance na kira ne kenan hali uku an ya kuna majurura yawa kamar yadda muka faɗa a baya a nan ka ɗauki a misali na farko idan ka ɗauki al'ashaba sifa ce mushabba hadisin musa'il idan ka ɗauki alfafi sifa ce mushabba hadisin musa'il idan ka ɗauki alkawun sifa ce mushabba hadisin musa'il waɗannan kowanne daga cikin su ya zo da ma'arifa al'ashaba alfafiha alkawiyya ka zo a misali na kudu ka ɗauki bafi'un sifa ce mushabba hadisin musa'il ka ɗauki ba'ayidu sifa ce mushabbaha bismin fa'il ka ɗauki zakun sifa ce mushabbaha bismin fa'il to bambancin misali na ɗaya da na biyu da na uku da kuma na hudu da na biyar da na shida a misali na ɗaya da na biyu da na uku a sifatu mushabbaha bismin fa'il kowanne ya zo da ma'arifa ne al-ashhaba al-fasiha al-qawiyya amma na hudu da na biyar da na shida kowanne ya zo na kira ne bati'un ba'idun zakhlun abin da yasa anan aka ce zakumun din na kira ne saboda sifa mushabbaha bisu mufa'il idafa ba ta mayar da shi ma'arifa kamar yadda muka karanta da baya idafar ta idafa ce da fudiyya saboda haka zaka dauki shi a matsayin sa na nakira ne anan to idan ka dauki misali na farko a kowanne daga cikin nau'o'i guda biyu al-ashhab sifa ce mushabbaha bisu mufa'il ma'arifa bati'un sifa ce mushabbaha bismi fa'il nakira to ka dau sunan da yazo a gaban su al ashhaba launuhu sannan bati'un sayruha to anan launuhu zai kasance fa'ili ne na al ashhaba din yayi aiki irin na yayi aiki irin na a ismul fa'il wanda yake ta'adiya zuwa maf'uli guda daya haka idan kace bati'un sayruha sayru din fa'ili ne na bati'un kenan sifa mushabbaha ya yi aiki irin na fi'ili sannan idan ka ɗauki misali na biyu da kuma na biyar za ka ga ya ce zurfin masjid al-fasiha a nan zurfin masjid al-fasiha sahata al-fasiha sahata a nan idan ka ce al-fasiha sahata ya zamanto shubuhul maf'ul bihi ne ya kama yadda shi mansubi kaman alfasidin a cikin shi akwai fa'ili masallaci wanda wanda sahasa ko kuma aka yalwata aka yalwata sahasa daga bisani ya zama to shibhul maf'ul bihi abin da yasa anan aka ce shibhul maf'ul bihi saboda in kadan idan ka duba as-saha din a ma'ana ne zai zama to maf'ul bihi a ma'ana amma cin hakikanin sa sai yana dauke da abin nan yana dauke da fa'ili ne yana dauke da fa'ili a saha din shi ne yake da faɗi saboda haka idan ka ce alfasihis sahati ma'anansa ya baka ma'ana na fa'ili a irabinsa kuma ka mishi irabin maf'ulun bihi shi yasa kai tsaye wannan ba a ce mishi ba a ce mishi maf'ulun bihi sai dai a ce shibhul maf'ul shi shibhul maf'ul ake ce mishi to haka idan ka dauki albaharu zaka ce ba'idun ghawran da ke ba'idu din sifa mushabbaha na kira ce to sai ta yi nasaba amma a tamizi a tamizi gauran amma a hakan ma idan kana so gauran din za ka iya iradin sai zaman to shibhul maf'ul bihi kenan idan sifa mushabbaha bisin fa'il in ta kasance ma'arifa in ta kasance ma'arifa to maf'ul za ka yi masa nasaba a matsayin shibhul maf'ul bihi kawai saboda تمييزي بايا زوا معرفة أما إذا صفة مشبهة باسم الفاعل تكسن شيء نكرة فذاك ذاك يليك نسبة وجهه وكي متى نسبة شبه المسؤول به وكي متى نسبة تمييزي أبن ليسا تمييزي داما نكراني أنكما أنكما معمول يا زمن هو نكراني saboda haka ce za'idun zauran zauran amma da kace alfasiha sahata ba zai yi asahata a nan ya zamanto mansubun ala ala annahu tamyiz ba zai yi ba me yasa saboda tamyizi baya zuwa ma'arifa amma nan da kace ba'idun ghauran ghauran din na kira ne to saboda haka zai yi ya zamanto shibhul maf'ul bihi zai yi ya kasance tamyizi haka nan abu na uku da na shida shine misali na uku kace awqatul misbah al-qawiy nuri كاي إضافة القوية شين صفة المشبهة باسم الفاعل زوى النور زوى معمول سكينا زوى معمول سا كي كما يمكن كي القوية نور القوية نوره يمكن القوية نوره كاي رفع كاي إيراد إيراد أما كي القوية النور كاي مثل إضافة على لفظية وانت متكرر ذلك بايا كينا عامل شيء عامل ليه إضافة زوى معمول haka ne idan ka ce alfilu zakumul jussati idan ka ce alfilu zakumul jussati ga wannan zakumu din shi ma zakumu din yayi yayi idafa ne zuwa ma'amulinsa jussa din shi ne zakumu wato babba alfilu jiwa zakumu jussa mai jiki mai girma ne babban jiki ne to jiki shi ne yake da girma kaga kai idafan amili din ya kai idafan amili zuwa ma'amuli ne kai idafan amili zuwa ma'amuli waɗannan halaye guda uku ne duk lokacin da sifa mushabbaha yayi aiki to zai zamanto a kai imma ya kasance a imma ya kasance marfu in ya zama marfu fa'ilin wannan sifa mushabbahan ne wa imma ya kasance mansu in ya zamanto mansu imma ya zamanto ma'arifa وإما يكسل شيء نكرة إما أعرفاني شبه المفعول به إن نكراني إما شبه المفعول به وإما تمييز أن كان والنعي سننكما هو إضافة زوى معمول هو إضافة زوى معمول ولنا هذا يبدأه سوني أدلو كشندا الصفة مشبهة باسم الفاعل يأي أيتي إلى الناس اسم تفضيل ismu tafdil idan aka ce ismu tafdili shine abubuwa guda biyu ne su haɗu a wata sifa sai ɗaya daga cikin su ya ɗara ɗayan shi ake cewa ismu tafdili misalin wannan misalin wannan ka ce zaidun wa amrun da zaidun wa amrun alimani sai ka ce wa amrun a'lamu minhu ce zaidun wa amrun alimani zaidu da amru duk malamai ne wa amrun a'lamu minhu amma zaidu din ya fi ilmi ya fi sani wannan a'lam din shi ne ismu tafdili kenan wannan shi ne ismu tafdili al asalin larabci kenan kenan zaidu da amru sun haɗu a sifa ta malinta sai dai a malinta din amru ya dan dara masa kaɗan ya dan dara masa to ne shi ne ismu tafdili hadisa wannan ne malamai suka ce ismu tafdili baya aiki a hade da sunan Allah saboda idan ya yi aiki a hade da sunan Allah to za ka ba shi wannan ma'ana ne misali idan ka ce Allahu akbar Allahu akbar idan ka fassara akbar din a matsayin ismu tafdil ne a bisa zahirin sa kamar ka nuna cewa Allah da wani ne suka haɗu a sifan girma sai Allah din ya dan dara ya dan ci girma haka ne da zaka ce Allahu a'lam ka ce Allah shi ne ya fi sani ka haɗa Allah da wani ne a sifa ta sani ka nuna cewa Allah ɗin ya ɗara wa wancan ɗin da wani abu kaɗan ta shi yasa malamai suka haɗu cewa idan ismu tafdili ya zo a haɗe da sunan Allah za ka fassara shi da ismul fa'il ne da ke ismul fa'il baya nuna wannan tafawuci to baya nuna haka ce Allahu akbar mai kiran sallah yace Allahu akbar ma'anarsa Allahu kabiru ne idan ka ce Allahu a'lam ma'anarsa Allahu alim ne kawai babu tafdili a ciki kawai ya zo ne da lafazi ya zo ne da lafazi na tafdili amma kuma ma'anansa ba tafdili bane kuma wannan babu garaba a harkar larabci a cikin wannan yana da shawahidi da yawa wanda larabawa kansu wasu lokuta suna amfani da ismin tafdil a matsayin ismin fa'il suna amfani da ismin tafdil a matsayin a ismin fa'il wani sha'ari yake cewa إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم بأعجلهم أي بعاجلهم أنا أعجلهم يا دوكي اسم تبديل لي أما ينا نكي بعاجلهم سبودا idan ba ismul fa'il ismul fa'il ma'ana ismul fa'il yake nufi da wannan ba to a gaba da yake iz abin yace ajsha'ul qawmi a'jalu din ya gurgure abin da ya faɗa na baya saboda haka lam akun bi ajalihim ai lam akun bi ajilihim bi ajilihim kenan ajal din ismu tafdil ne amma ya zo da ma'ana na ismu fa'il aji to saboda wannan ba garaba abu ne laraba suna amfani da shi su yi amfani da ismu tafdil amma suna nufin ismu fa'il ne to haka duk ismu fa'il din ismu tafdil din da ka gani a haɗe da sunan Allah ko a Qur'ani za ka yi fassara ko a hadisi kai karo da shi ko a gun mai kiran sallah Allahu akbar in bi a hadisi sunan Allah ne ka fassara shi da ismul fa'il fala malama ba wanda zai zarge ka kana da shawahidi da yawa a hannunka wannan wasu daga ciki sannan kuma duba asalin ma'anar ismul tafdil in ka fassara ismul tafdili da wannan lokaci ka hada wa Allah abokin tarayya ne ka nuna akwai wani da ya tsara Allah wato a ilimi ko a wannan abu sun Allah ya dan tsara masa haka kamar wannan ya fi mun aga duk dogaye ne ko amma wannan ne ya ji dogaye kamar wannan wannan shi ne ana ismu tabbin na asali ke ta'rifuhu wa shurutuhu ta'rifin sa da kuma sharuɗan sa al'amsila misalai الأسد أجشأ من النمر الفيل أضخم من الجمل الحديد أنفأ من الذهب الشقيق أشد ثمرة من الغرب الغرب أكثر تقدما من الشرق أكثر تقدما من الشرق أولا من مثالي ديكاو الأسد أجشأ من النمر وتذاكي ياتي جاموسا جارمتك ياتي جاموسا جارمتك ياتي جاموسا جارمتك إن كش الفيل أضخم من الجمل جيوا ياتي راقومي جرما alhadid an fa'o min zahabi karfe ya fi dinari amfani bai ce tsada ba fa amfani su yawa alhadid an fa'o min zahabi karfe ya fi dinari amfani to ka lura wurin nan misalai guda uku nan da ya kawo damuta da zaki kowanne su jarumi wannan babu sabani tsakanin mutane guda biyu damuta jarumi sannan kuma zaki shi ma jarumi to sai kace amma zaki ya dan dara masa ya fi shi jaruntaka ya fi shi jaruntaka sannan kuma da kace alfilu adqamu min aljamal ba ma sabani da kai akan giwa babban halitta ne raƙumi ma babban halitta ne to sai dai shi giwan ya dara raƙumin a girma a girma haka idan kace alhadidu an fawu min zahabi babu saɓani ƙarfe yana da amfani zahab yana da amfani amma a amfani ba a tsada ba ƙarfe ƙarfe ya fi dinari amfani saboda ana amfani da ƙarfe a abubuwa da yawa tsaure ne kaki ne abubuwa da yawa abubuwan da ba za ka iya ɗauko dinari ka yi amfani da shi ko don ma kar a sashi ba za ka yi amfani da shi wannan akwai sharuɗa na ismu tafsir waɗannan abu misalai guda uku da muke da su suna da akwai sharuɗa waɗanda idan sharuɗan suka cika a nan ne za ka samo ismu tafsir a jikin masdari a cikin masdari idan kuma sharuɗan ba su cika ba za mu karanta sharuɗan a nan gaba to sai ka yi amfani da wani salo daban wani salo daban ko kai amfani da ashar ko kai amfani da aksar ko abin da yake nuna tafdili sai kai amfani da shi ne misalai biyu da kake da su ashafiqu ashaddu humratan min alwardi ashaddu humratan min ba zai yi anan kace ashafiqu kace ashafiqu kace ahmaru min alwardi ba haka ce ahmaru ba ba zai yi ba in kace ahmaru dan abu biyu suka haɗu abu biyun suka haɗu shi sifa ne mushbiha yana zuwa da wannan wajen ahmar sannan ismu tasbih to wanne daga ciki ne to saboda haka sai ka bar wancan wajenin da ka saba sai ka kawo ashad sai ka yi wa mazdarin abin da kake so ka yi mishi tasbihi bai cike sharuɗan ba na saba sai ka ce ashaddu humratan ashaddu humratan wannan kayi tasbihi kenan min alwardi albarbu kasashen yammacin duniya kenan yake nufi aksaru taqadduman min sharqi wato ya ce a sun ci kasashen gabashin duniya taqaddumi ci gaba yana nufin ci gaba na duniya amma ba ci gaba ba na gaskiya wannan fikira ce wanda aka tusa wa larabawa suka girma da wannan fikira har wani yaro balarabe yake cewa laita yake a madina yake ta wai laita ummi birtaniya wai da ma mahaifiyarsa yar ingila ce da ya mahaifiyarsa yar ingila ce ga za a yi ce a ingila ya zama dan ingila amma ga yi kawai a madina garin da ba ci gaba kawai madina ne ba ci gaba ingila yake da ci gaba wannan abu ne fikira ce wanda aka ci sa musu suna ganin kasashen yammacin duniya turawa sun ci gaba ta kaddu ta kauri saboda su abin da suke ɗauki ta kauri da ta kaddumi shi ne kawai gine-gine da kurta-kurta da na'urori da teknoloji da wasu abubuwa abin da ya kamata haka suka fi takaddun haka aka ci samu amma duk wani abin da ake ce mishi tasawuri ko takaddun ko teknoloji turawa satansa suka yi a gabashin duniya wannan ka gaya wa kowa teknolojin da ya shafi su science din da fannoninsa daban-daban duk littattafai ne na malamanmu na addini irin su al-imamu ghazali irin su al'imam razi irin su ibn sina da makamantansu irin su ne littattafan su ne su ibn bushi su ne suka zo suka sata a andalus lokacin dole na musulunci suka sata a dinesh suka sata a misra lokacin ba a gudu maksufat ne asalin wanda malamin suka zo ta a hannun su suka sata da suka sata babu gagge balle a ce idan aka saci aka saci wanda aka rubuta a hannu ku kuna da wanda aka buga a kasa suka tafi da shi suka tarjama zuwa zuwa turanci suka tarjama zuwa turanci da suka tarjama zuwa turanci sai suka raba abin da suka ɗauka da addini abin da suka sata ɗin su malamanmu na addini sun daidaita shi ne da addini misali science ɗin nan in suka je suka ɗauki natijar sai su ɗauki abin cewa ai ikon Allah ne Allah ne yake ya ɗauki wannan sai su sai su abin nan sai su sake shi da ko su manne shi da nesa shi nesa ne kawai wannan shi ne abin da suke babu wani abu da yake hannun turawa a yau na su ba su hatta tsare-tsaren daula da mulki a ce wannan polisi ne ya aiki ka wannan soja ne ya aiki ka wannan ya zafi sani ne ya aiki ka wannan ya duk littattafan malamin addini ne suka fata suka tsara kasashensu da wannan na ingila kan littafin shir abdullahi gungun ne tsare-tsaren da yawa daula daula usmaniya da shakkun kamfani ya rubuta tsare-tsaren da ya tsara shi suka sata suka ne suka tabbata shi a nan ya lafi san me ya aiki ka dan sanda me ya aiki ka soja me ya aiki ka wannan me ya aiki da sauran abubuwa da dama wanda duk wanda ya kai karatu ya bincike ya riga ya san ya san da saboda haka in ka san da wannan wani takaddumi suke da shi wani takaddumi suke da shi a haka sun zo sun an sa mana wannan da yake da suna an sa mana ragwanci a zuciya muna ganin kawai abin da basura zai yi ba mu yi a haka kawai daidai su kera abu su kawo mu yi amfani da shi wannan shi ne wannan fikira ce garbiyya wanda aka yaka ba mu yarda da wannan ba algarbu asaru taqadduman min ash-shirk sai dai kace algarbu aqallu taqadduman al-qawaid qaidodi اسم التفضيل اسم منصوب على وزن على وزن أفعل للدلالة على أن الشيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها أولا ده متبين هذا اسم تفضيل يكي اسم منصوب على وزن أفعل سناني وند أكي لو فوشي على وزن أفعل دمي بالدلالة على أن الشيئين اشتركا saboda nunawa nuna cewa wasu abubuwa guda biyu sun yi tarayya shi sifa a wata sifa wa za da ahadu kuma ɗaya ɗaya daga cikin su ya ƙara al'akar ya ƙara wa ɗan fiha a wannan sifa ɗayan sai ya ɗan ƙaru a kan ɗayan a wancan sifa a wancan sifa ɗin يصاب اسم التفضيل من الأفعال التي يجوز التعجب منها يتي أنا ɗauko اسم التفضيل daga fi'ilin da ja'izi ne a ɗauko ta'ajjubi daga shi wanda ta'ajjubi ne da mu karanta daga baya sharuɗan fi'ilin da ake ɗauko fi'ilin da ake gina ta'ajjubi da shi to sharuɗan wancan sharuɗan da wancan sharuɗa ne kuma za ka ƙago ismu tabdil da shi وهي وهي الأفعال الجامدة الشروط الثمانية التي تقدمت هناك سنة إلي الجامعة ولم سكت تريد الشروط الثمانية شروط أبدا تقص التي تقدمت هناك من أباد تعجبي ولم شروط أن سكت جباتا يتوصل إلى تقديم مما لم يستوفي الشروط yace ana kaiwa tafdili daga ismin da bai cikin sharuɗan ba بذكر مصدره كهين أنبتا مصدرنسا منصوبا لنصبا كما يقول أشد سمرة على على تلميذي wannan nasaban zai kasance a bisa talmidi ne ba da ashad bayan ashadda au shidi ma ko au shidi ya ko abin da yayi kama da wannan din to a wannan lokaci in kaga sharutan a sharutan in ba su shika ba in sharuɗin ba su cika ba to sai ka yi amfani da ashad ko abin da ya kama da wannan kama aksar ko akal misali ka yi amfani da irin waɗannan kalmomi sai ka kawo mazdarin abin da bai cike waɗannan sharuɗa ɗin ba sai ka bahi na ba to sai ya shiga shiga cikin babin tabbili abin nan babin tabbili kenan waɗannan sharuɗa su ne waɗanda ibn mali al-fisa yake cewa وصدت ما منذي ثلاث سر فاء قابل قدر تم غير ذي انتفاء قابل قدر تم غير ذي انتفاء غير ذي انتفاء وغير ذي وصف مضاه أكحلا أظن yace farko ya kasance sulasiya wasu kuma min ji salati ya kasance sulasiya surrifa ya kasance wannan sulasiyin mutasarrif ne idan ya kasance fi'ilin ruba'i ne kuma ne sudasi ne a wannan lokaci ba a gina ta'ajjubi ba a gina tabdili a shi sannan kuma ya kasance sudasi din mutafarrik ne misali ba irin su dai sa irin su asasu idai waɗanda suke jami'ai ba ba irin su idai waɗanda suke jami'ai ba ya kasance qabil fadli ya kasance za a iya samun kishi ko tsakanin a fi'ilin za iya cewa wani ya ci wani ba abubuwan da ba a samun fifiko ba misali za ka ce a misali za ka ce mata zaidu wa amru ba zai yi ka ce wa amrun amwatu minhu ba saboda a mutuwa din babu fifiko kawai duk sun mutu ne ya kasance fi'ilin qabil fadli yana daukan fadl ne zairi bin kifa sannan kuma ya kasance ba yi kore wannan ba kore wannan a a fi'ilin ba har zuwa dai karshen sharuɗan nan guda takwas wanda muka karanta a baya babin ta'ajjubi idan ka cike waɗannan sharuɗa sai ka gina daga ka gina wazanin af'ala domin ya bada tafsir idan ka ga an rasa wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗa to sai ka kawo masjarin abin da kake so ka yi tafsilin sa mansuban ala tamyiz bayan ka kawo ashad ko aksar ko abin da ya kama da wannan to shine kai tafsili kenan halatu ismu tafdil ismu tafdil yana kasancewa halayya daban-daban yana zuwa halayya daban-daban har guda hudu shi ne ya kawo su a wannan darasi al'amsila misalai al'ilmu an fa'u min al-mali الشمس أكبر من الأرض الجبال أعلى من التلال الولد الأكبر ذكي الدار الكبرى جميلة البقرات الكبريات هزيلات الكتاب أفضل سمير القاهرة آه الكتاب أفضل سمير القاهرة أوسع مدينة في مصر رجال العلم أنفق رجال عائشة أفضل النساء أو فضل فضل النساء مكة والمدينة أشرف المدن أو أشرف المدن العلماء العادلون أفضل الناس أو أفاضلهن wannan duk ba ya mufassara su ba babu ne abin da yake nufi a nan majmu'a na farko al-ilmu anfa'u min al-mali al-ilmu anfa'u min al-mali a lokacin da ka kawo ismu tabdil kamar anfa'u a nan kenan idan ka kawo ismu tabdil baka kawo masa idan ka kawo ismu tabdil ka kawo ka kawo baka sa masa alba baka kawo baka sa masa alba a wannan lokaci ka kawo min a bayan to za ka yi ifradin sa ne kawai za ka kawo shi ne mufradi misali kamar yadda ya zo a nan al'ilmu an sa'u al-shamsu akbaru al-jibalu a'ala ba ka ga al'ilmu din ka duba mufradi ne muzakkar al-shamsu mufradi ne mu'annas in ka ce al-jibalu jam'i ne amma duka anfa'u akbaru a'ala da lafazi guda daya ba yi jam'in sa ba ba yi tasliyar sa ba sannan idan ka duba nan alwaladul akbaru addarul kubra albakaratul kubrayatu ismu tafdil din an sa mas'al to idan aka sa wa ismu tafdil al kawai zai bi bayan shi wajen tazkiri da ta'adinki da jam'i da komai da komai zai bi zai zama sifa kawai sai kuma sifa ko na ati tabi'u lima qablahu to saboda haka zaka ci alwaladul akbaru dake alwaladul mufradi lil mudhakkar al akbaru shi ma haka الدار ديكي مفردي مؤنث المؤنث المجازي ديكي الدار الكبرى كبرى كبرى دي مؤنثين الأكبر فيما تفضيله البقرات ديكي جمعيني نا جمعيني مؤنثي ديكي البقرات الكبريات في زمن يادي منقوط سيادي يادي منقوط سدني اسم تفضيل دي ينادى أما إذا كي إضافة اسم تفضيل فا كتي الكتاب أفضل سبيل القاهرة أوسع مدينة رجال العلم أنفع رجال وشيما أن كي إضافة سا يزمن تو اسم مفردين مذكر كو يزمن تو مفردين مؤنث كو يكسر جمعي ذاك إفراد من اسم تفضيل ذاك كي أفضل سبيل أوسع مدينة أنفع رجال sannan idan idan ya kasa ismu tasdil din ismu tasdil din idan ya kasance yayi idafa zuwa ma'arifa wannan idafa na farkon da muka yi na zuwa na kira ne afdalu sabiri aw sa'u madinatin an sa'u rijali zuwa ne zuwa na kira ake idafa to sai ake ifradin sa amma idan kai idafa zuwa ma'arifa to kana da wajibi guda biyu ka daidaita shi ko kai ifradin sa kawai misali عائشة أفضل النساء afdalu din ka kawo shi mufradi muzakkari duk da Aisha su din muannas ne ko ka ka daidaita shi Aisha su fudulan nisa'i kace fudula muannasi ne na afdal muannasi ne na afdal ka ji ka duba Aisha muannas ne ka kawo ismu tafdil shi ma muannas wannan jaizi ne ko ka kawo ismu tafdil din kawai muzakkar mufradi haka nan zaka ce makkatu wal madinatu kaga sunaye biyu ne makkatu wal madinatu zaka ce ashraful mudni ashraf kai ifradinsa baka duba cewa ta sunniya bane au ko kuma ka ce ashrafal mudni ashrafa kai ta sunniya ismu tafdil ka ce ashraf guda daya ashrafa asalin sa ashrafa ne sai aka cire nuni saboda guda fa ashrafal mudni sai ka kawo ta sunniya ka daidaita kenan ko ka ce al'ulama'ul amiluna afdalun nasu ko ka ce afadirun nasu afadir da ke al'ulama'u din jam'i ne kaga dama za ka jamma je ka za ka jam'in ismu tafsir din ka ce afadirun nasu to sai yasa anan Allah da yake wala tajidannahum a wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wala tajidannahum kun kaga jam'i shi ahrasan nasi yayi ifradi yayi ifradi sai amma wani gu a kabira mijiniya a kabira mijiniya a nan ya yi jin jaibi abin da malamai suka yi sabani shi wanne ne wannan tarjihi shi ne misali in kai idafa ismu tabbir zuwa marifa za ka yi ifradin ismu tabbir a lafazi guda daya ba ruwanka muzakkari ne ba ruwanka mu'annasi ne ba ruwanka tasliya ne ba ruwanka jam'i ne da zaka ji guda daya misali Aisha tu afdalu zaka ce kaga mu'annas ne zaka ce makkatu wal madinatu ashrafu kaga tasliya ne zaka ce al ulama kaga jam'i ne zaka ce afdalun nasi da ifradi au ko kuma ka daidaita su ka daidaita su abin tambaya wanne ne ya cire amma idan ana nufin jawazi ne ko wannan su jawabi ne wannan sune halayya guda kuɗi kada ka yi amfani da ikin tasiri yadda ka dama a duk lokacin da za ka yi amfani da ikin tasiri sai ka duba a wanne bangare yake a cikin waɗannan bangare da yake da su guda su wannan shi ne larabci dama ka karanta larabci ne don ka gyara harshenka ka gyara larabcinka ka gyara rubutunka amma ka karanta a karance in ka zo larabci ko ka zo rubutu sai ka rude ka rasa ko a nan yayaye ba ka sani da za ka rubuta ya zama sauka a cikin amfani saboda da za ka samu wani zai na iradin algaruriya ko ingiliya daga bakaransa har nasi amma ka bayi takarda ya rubuta wata wasiƙa larabci sai ya saba wa ajurumiyar da ya yi iradi sai ya saba wa ingiliyar da ya yi iradi da zaran ka ce ko ai nan ba haka ba ne af haka ne ba to saboda haka kai kokari ba karanta nahaudin ba nahaudin ka ya fito a fassara hadisinka nahaudin ka ya fito a fassara fiqhinka nahaudin ka ya fito a tafsirinka duk ilimin ka ya fito na haudin ka ya fito a ciki wannan shi ne karanta na haudin da shi ne a nan wajibi daban-daban guda kudu ke alƙa'ida ismi tafdil arba'u halat ismi tafdil yana da halayya guda kudu na farko an ya kuna mujarradan min al wal idafa ya kasance ba al ba idafa tare da shi mujarradan min al wal idafa ba al kuma ba idafa ba al ba idafa misali kaman al'ilmu an fa'u in ka ce an fa'u ba ka ce al'an fa'u ba kaga ba ba al kenan kuma ka ji ba ka ce an fa'ul mali an fa'u mudafun almadi mudafun ilai ba ba ka sa mas'al ba ba ka mai da shi mudafun ka nemo mudafun ilai ba wannan hali na farko kenan wa fi hadhihi al a wannan hali yajibu ifraduhu wa tazkiruhu wajibi ne ka yi ifradinsa ka zakkara shi ka kawo shi mufradi ka kawo shi ta zikiri ko ma yaya shi wannan mufaddal din yake za ka ga al'ilmu ya ce an fa'u al'ilmun nan muzakkar ne a shamsu mu'annafi ne nan ma ya ce akbaru sannan aljibalu jam'i ne a ala duk dai ismu tabbil din bai canji ba yana nan a mufradi muzakkari saboda menene saboda babu al babu idafa a ciki na biyu ya ce yawa wal isyanu ba ba'dahu bil mufaddali alayhi majruran bihi bayan ka ka kai ifradin sa ka zakkara shi yace zaka kawo mufaddal alayhi din ma'ana abin da aka hikinta akan sa zaka kawo majruran bihi zaka kawo shi majrurun dalil misali idan kace al ilmu anfa'u min al mali shi mal din shi ne abin da aka fi din al'ilmu shi ne abin da ya fi ma'ana ilmi ya fi dukiya to shi mufabbal din shi ne al'ilm mufabbal alaihi shi ne almal to shi mufabbal alaihi din za ka yi mishi jarra da min da kace an fau sai kace min almal kace akbar min al-ard da kace a'la min al-tilal tilal din jam'i ne fil tudu wanda ba na dutse ba kamar jigawa kenan taru ka samu da zai tafi wanda ba zai ci ba kamar wannan kaga kenan wajibi ne ka yi ifradin sa ka zakkara shi na uku kuma mufaddal alaihi din kai masa jarra da min wannan a lokacin da ya zama so mujarra mujarradan min al wal idafa na biyu an ya kuna muhalla bi al ya kasance an yi shi an yi ta'arifin sa da al ne yana da al wa fi hadhihi al hal a wannan hali تجب مطابقته لموصوفه واجبين جيديت وسد موصوفك واجبين ولا يؤتى بعده بالمفضل عليه أصلي ما بذاك المفضل عليه أبايا سبا كوي ذاك وشي زمن توم شبو زوا موصوفك كتي الولد الأكبر كتي الولد المذكر الأكبر كاتم اللعت منكر أنت تاجي لما قبله في الوراد أشتمس أبو بوا با تشتمس أبو بوا abubuwa guda hudu ne za ka ɗauka a cikin abubuwa goma waɗannan abubuwan su za ka yi la'akari da su kawai a nan babi ne na na'ati da mazinci alwaladu alwaladu ka gani al'akbaru walad mufradi ne akbar ma mufradi ne walad da al akbar ma al akbar so zai zama wannan ne zai bi shi ne nan kuma da kace addaru addaru muannas ne majazi addaru kubra zaka ce zaka ce addaru akbaru ba saboda addar din a larabci mu'annasi ne kaulan wahida tilka darul